بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرن دقيقة رمضان شكرا تدبو دقيقة da talatin da uku hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a lissafin turawa jiya idan ba manta ba mun tsaya ne akan aya ta sittin daidai cikin suratul anfal fadin Allah maɗaukakin sarki وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم har zuwa ƙarshen aya aya da take magana akan ana buƙatar muminai su yi tanadi su yi kimtsi su yi shiri da dukkan abin da Allah ya hore musu na dawaki da kayan yaƙi saboda kare kai daga farmaki daga abokanan gaba to yau kuma Allah madaukin sarki zai ba mu labari dangane da idan kuma su kafiran suka nemi sulhu ko suka nemi a zauna lafiya to me ya kamata a yi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم الله ملوكين سركي yake cewa wa in janahu lisalm idan suka karkata zuwa ga sulhu da neman a zauna lafiya kenan sun gaza sun nuna gajiya wasu suka ce ku yi sulhu da ku musulmi fajnah laha to ya kai manzon Allah ka karkata din mil ilaiha wa salihum ka karkata zuwa ga sulhun ku yi sulhu tare da su daman ba wai addini yana son fada ne ko tashin hankali ba daga cewa wasu malamai suna cewa wannan ayar mansukhiya ne da fadan Allah madaukin sarki faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum ayar suratu baraa wa tawakkal ala Allah kai tawakkali ga Allah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siq billahi ka nuna amintuwarka ga Allah da dogaro gare shi innahu huwa sami'ul alim lalle Allah shine mai ji kuma shine masani tabaraka wa ta'ala wa in yuridu an yakhda'uka amma idan sun yi niyyar yaudararka yaghduru wa yamkuru bika su yaudare ka su maka makirci ana nufin kamar kabilar banu quraiza fa inna hasbaka Allah to Allah ya ishe ka kafika Allah Allah madaukakin sarki shine zai tsaya maka wallazi ayyadaka bi nasrihi Allah shine ya karfafa ka da ainihin wato taimakonsa wa bil mu'minin sannan kuma ya hada ka da mu'minai ya daga karfafa ka da su bayan taimakon Allah to ga kuma taimakon mu'minai da ke tare da kai wa allafa baina qulubihim Allah madaukakin sarki shi ya hada tsakanin zukata zukatan al'ausu wal khazraj da akwai kiyayya da gaba a tsakaninsu a jahiliya amma sai Allah ya mayar da su ‘yan uwa musulmi ba da an kano a da da makiyan juna ne amma yanzu Allah ya mayar da su suka zama musulmi masu ƙaunar juna saboda albarkacin musulunci lau an faƙta ma fil ardi jami'an da a wancan lokaci za ka ciyar da duk abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya ma allafta baina qulubihim da ba za ka iya haɗa tsakanin zukatansu ba walakin Allah allafa bainahum sai dai Allah shi kadai shine ya haɗa tsakaninsu innahu azizun hakim lalle Allah shine mabuwayi mai rinjaye kuma mai hikima tabaraka wa ta'ala wannan aya tana nuna mana cewa ashe addinin musulunci addini ne da yake son zaman lafiya addini ne da yake son a yi sulhu addini ne da yake so a kwantar da hankali kada a yi rikici kada a yi fitina kada a yi fada kada a yi zage-zage kada a yi gaba da juna daidai da abokanan gaba idan ana gaba sai aka fahimci a yi sulhu shi ya fi musulmi bayi da abokin gaba sama da kafiri to amma yau inda kafiri ya karkata ya ce yana so a yi sulhu a zauna lafiya to musulunci ya ce wa annabi ya karkata shine fajinah lahawa wa tawakkal ala Allah amma sai mutum ya dogaro ga Allah lalle Allah yana jin abin da kuke aikata kuma yana da ilimi amma wannan bai kore yaudara ba kuma akwai waɗanda suke yaudara kamar yadda muka faɗa jiya banu nadir suka yaudara annabi suka karyata suka banu quraiza suka karyata alkawarin shi suka kwarware ya musu magana suka ce ya manzo Allah mun yi kuskure ne amma mu sake sabon alkawari aka sake yi suka dada karyawa suka je suka haɗa kai da kafiran maka don a zo a yi faɗa da annabi a yaƙe shi to shine kuma daga baya da annabi ya fahimta to shine Allah ya ce fambizi ilahim ala sawa ka watsar da alkawarin ka ce ka daina yi tunda ka fahimci akwai yaudara kuma Allah shi ke haɗa zukatan mutane shine faɗin sawa Allah fa baina qulubihim nauyin haɗa zukata Allah ke ɗaukan nauyi babu wani ɗan adam da ya isa haɗa tsakanin wani da wani babu shi ba mai wayo ko mai dabara ko mai wata hikima ko mai mulki ko mai kuɗi ko mai sarauta ko wanda ya isa ko ya iya surutu ko ya iya magana ko ake jin tsoronsa ko mulkinsa ko bindigarsa ko wani abu nasa da ya isa ya haɗa tsakanin waɗanda ba sa shiri wannan aikin Allah ne iya gaba da rashin zaman lafiya irin tsakanin al'aus da al-khazraj to amma Allah madaukin sarki ya zo ya haɗa tsakanin mutane malam ya haɗa suka zama yan uwa Allah ya ce da manzo Allah da zaka ciyar da duk abin da ka mallaka a duniya wallahi ba za ka iya samun nasara akan haɗa waɗannan mutanen ba amma Allah shi ke da dama da ikon ya haɗa zukatansu walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim Allah Allah shine wanda yake murin jayi mai mabuwayi kuma mai hikima na'am
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون Allah madaukin sarki yake cewa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah ya kai wannan annabi Allah ya ishe ka ma'ana taimakon Allah shine naka ya isan maka baka da bukatar taimakon wani wa manittaba'aka min almu'minin da waɗanda suka bi ka cikin mu'minai Allah ya ishe ku shine mai taimakon ku kuma shine mai agaza muku aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka musulunta a tare da shi a wancan lokaci farko mutum talatin da uku maza da kuma mata shida daga baya umar ɗan khattab ya musulunta sannan kuma suka zauna a cikin wannan yanayi na tsoro na ɗarɗar ba yawa su kaɗan ne duk abin da aka ga dama ake musu to shine Allah yake kwantar da hankalin annabi ya ce ka yi haƙuri ku ku mutum arba'in ɗin nan Allah ya ishe ku kuma Allah shine mai taimakon ku hasbukallah sannan kuma Allah ya ishi dukkan wanda ya bi kama Allah zai taimake shi kada ku damu kada ku shiga firgici kada karancin ku ya ruɗe ku cewa wai ku ba za ku yi nasara ba a'a da kaɗan ake zama mai yawa ai duk abin da kaga ya zama mai yawa da kaɗan ya zama mai yawa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi harridul mu'minina alal qital ka zaburar da muminai ka kwadaitar da su hussahum alal qital ka kwadaitar da su dangane da fita jihadi su yaki saboda Allah ba dan neman dukiya ba ba dan neman suna ba ba dan nuna alfahari ba ba dan nuna isa ba Allah yake cewa in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 idan a cikin ku ko musulmi aka samu mutum ashirin masu haƙuri masu juriya ishiruna rajulan sabirun muhtasibun masu neman lada a wajen Allah waɗannan ashirin ɗin za su rinjaye mu ɗari biyu min aduwihim ya za su rinjaye abokanan gabansu kenan kowane musulmi ɗaya zai iya gamawa da da kafiri guda goma wa in yakun minkum mi'a idan aka samu mutum ɗari a cikinku sabiratun muhtasiba ɗari mai haƙuri mai neman lada ya glibu mi'atain za su rinjaye ɗari biyu a ya glibu alfan min allazi na kafaru kai na afon za su rinjaye mutum dubu cikin kafirai zalika bi annahum qaumun la yafqahun saboda mutane ne da ba su da fahimta kuma ba sa ganewa su ba suna yaƙi ba ne su kafarai don neman lada ko don neman Allah ya ba su a'a su suna yi ne don neman duniya da kafa duniyar ko kuma kuna yi ne don neman lada da kafa lahira to shi yasa Allah yake fifita masu yi don neman lada da kafa lahira akan masu don neman ainihin wato duniya da shuhura da kafa duniyar wannan ranar yakin badar fa cewa akai malam mutum daya zai je fafata da mutane goma ne musulmi daya kafirai goma arna goma za su taru masa wannan abun sai ya tsanani wa musulmi abun ya yi tsanani a ce mutum ɗaya zai buga da mutum goma ai kaga da yawa ثقل ذلك الحكم على المؤمنين wannan hukunci ya tsawaita yana ya tsananta ga muminai fa khaffafa Allahu anhum sai Allah ya sauƙaƙa musu ya canja wannan lissafi ɗaya ya ja goma sai aka mai da shi kuma ɗaya ya ja biyu to sai ce me
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum to yanzu mun sauƙaƙa muku kun samu sauƙi wa alima anna fikum dha'fa kuma Allah ya san cewa akwai rauni a tattare da ku alwahid an qitali ashar mutum ɗaya ya ja goma gaskiya akwai rauni wa fil mi'ati an qitali alf mutum ɗari su ja mutum dubu gaskiya ba za ku iya ba a kirar abu ja'far ya karanta da al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afa maimakon da'afa lalle Allah ya san a cikin ku akwai masu rauni sauran kuma suka karanta bi sukuni la'aini fa in yakum minkum mi'atun sabira Allah ce idan akwai mutum ɗari masu haƙuri kaga sai aka ce haƙuri dan yaƙi dole sai da haƙuri yaghlibu mi'atain to waɗannan ɗari za su rinjayi mutum ɗari biyu min al-kufari cikin kafirai kenan wannan ya nuna kenan mutum ɗaya zai ja nawa zai ja mutum biyu wa in yakun minkum alfun in an samu mutum dubu cikin ku musulmi yaghlibu alfaini bi idnillah za su rinjaye mutane dubu biyu amma da izinin Allah wallahu ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu haƙuri masu juriya masu bin dokar Allah faradda min al'asharati ila al daga goma aka mai da su zuwa mutum biyu kenan wannan yana nuna cewa idan musulmi suka kasance rabin kafirai to bai halatta su gudu ba yanzu da kafirai mutum ɗari ne musulmi mutum hamsin ne to su tsaya su je su yi ta fafatawa Allah zai ba su nasara bai halatta su gudu ba amma idan musulmi mutum hamsin kafirai kuma ɗari da hamsin to ba laifi musulmi in sun gudu ba su yi laifi ba saboda sun fi su kuma a lokacin Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum Allah ya yi muku sauki ya rangwanta muku to wannan ayar yan uwana suna nuna mana ramar ubangiji wannan ayoyi suna nuna mana tausayin ubangiji da jin kayinsa ashe Allah yana lura da rauni na bayi kuma ya taimake su ya kuma agaza musu ya kuma faranta musu ya sauƙaƙa musu daga kunci su dawo cikin sauƙi kina yana da kyau mu kyautata ubangiji zato duk lokacin da muka shiga wani yanayi to za mu samu taimakon Allah insha Allah kuma wannan yana nuna mana cewa ashe duk yadda musulmi da ya lalace waɗanda suke ƙoƙarin su ce da musulmi da arne da ɗaya to a dama musulmi ɗaya yana maimakon arne goma ne a ƙarfi fa tukunna wannan ba ma maganan fifiko na imani ba ƙuwa ƙarfi da juriya da dakiya daga baya ne ma Allah ya sauƙaƙa mai da shi duk musulmi ɗaya a matsayin arne biyu yake ka duba irin izza izzatul islam wa, izzatul iman ƙarfi da ɗaukaka na musulunci da imani da Allah ya ba wa mutane amma sun manta da wannan sun koma baya kai kamar ba su Allah ya wannan gata da da wannan ni'ima ba to in kun lura kuma duk abin da Allah faɗa cikin ayar sai ce bi idinillah kenan babu wani abin da zai gudana in ba da izinin Allah ba komi da ka sani sai Allah ya yadda wallahi idan kun fi kun fi duniya yawa kuka je in dai ba Allah ya yadda ba to wallahi haka za a mamake ku ku dawo kenan dole sai da yadda Allah dole sai Allah ya amince lokacin da aka je yakin Hunain da musulmin suka rudu da yawansu suka yi ta faɗi suna cewa lan nughlabal yawma min qilla ai mu yau in dai dan mu kaɗan ne to bara a yi jaye akan mu ba haka suke ta faɗa amma me ya faru ai sun sha kashi wannan kalmar kurin da suka faɗa sai da Allah madaukin sarki ya ladabtar da su wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين yawanku ya burge ku yawanku ya ɗauki hankalinku amma da aka zo yaya sai kuka ji ƙasa ta muku kunci kai sai da ma kuka ɗebi na kare saboda Allah kuma baya son alfahari inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya son masu nuna kai da masu nuna alfahari alfahari ba kayan mumini bane ne to sai kuma aya ta gaba Allah zai mana bayani ne dangane abin da ya faru kamar da na mana bayani da aka zo badar waɗannan ribatattun yaƙi da aka samu mutum saba'in kun san annabi ya nemi shawara ko ya nemi shawara su abubakar da su umar kamar da yanzu za mu zo mu karanta da ƙarshe dai annabi bai bi shawara kowa bai bi shawara abubakar to kuma Allah ya saukar da aya saɓanin abin da shi annabi ya bi shawara ta abubakar ɗin ya canja musu ya ce ga yadda za a yi to bari mu ji me ya faru
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم
hadisi ya zo kamar yadda imam al'amash ya ruwaito daga amr bin murra daga abi ubaida shi kuma ya tike zuwa ga abdullahi dan mas'ud allah madaukin sarki ya kara masa yarda abdullahi dan mas'ud yake cewa ranar yakin badar an yi yaki aka zo da ribatattun yaki kafirai cikin ƙurayshawa mutum saba'in manzo allah ya nemi shawara ta sabai ke cewa ma ta na fi haula me ra'ayinku me shawarar ku akan waɗannan mutane abubakar yake cewa ya manzan Allah waɗannan mutanen ka ne jama'ar garin ka ne ka kyale su kada a kashe su a ɗan jiraye su a saurare su wataƙila ko za su tuba su koma ga Allah mu karbi fidiya akan a kashe su mu karbi fansa kowa ya zo ya bada kuɗi a fanshe shi daga baya a ci gaba da musu wa'azi watakila sa gane idan muka karɓi wannan fidiya da fansa to ta kunu lana kuwatan alal kufar sai mu samu kuwatun muna da ƙarfi kenan akan kafirai sai umar yake cewa ya manzan Allah ni ban goyi bayan abin da abubakar ya faɗa ba waɗannan mutanen kazzabuka su suka ƙaryata ka wa akhrajuka suka fitar da kai daga garinka suka kore ka ka gabatar mana da su kurin musare wuyansu kawai ka ba mu dama ba wani bata lokaci ka ba wa aliyu dama ya je sare wuyan akilu akilu nan fa dan gidansu aliyu ne dan ɗakinsu ne a lokacin akilun bai musulunta ba lokacin da aka je badar yakin farko kenan dan ma wai a nuna cewa ba wani nuna bambanci kowa na dan uwana ne kowa na dangina ne zan kyale shi a fara bawa aliyu a kilu ya make shi tukuna umar kuma ya ce ni kuma a bani wani ya faɗi wani ɗan danginsa ɗan kusa da shi ni ma a bani shi in make shi a bawa hamza ma wani ya buge sayyidina umar ya ce fa haulai a'immatul kufr waɗannan su ne manya-manyan kafiran makka in muka bubbuge su mun huta kawai a je a ci gaba da yin addini lami lafiya abdullahi bin rawaha yake cewa ya rasulullah ni ko shawara ta ba irin ta umar bane yace ka nemi wani kwari mai itace wani rami mai itace kurin a ɗebe su duk aje a zuba su a ciki a danna musu wuta kawai a ƙone su in ji abdullahi ibn rawaha al-abbas ibn abdulmuttalib sai yake cewa kai amma kai ku wannan kayan ke zumunci in har za ka buɗe baki ka faɗi wannan to kayan ke zumunci a lokacin abbas ɗin bai musulunta ba aqilu dan uwan annabi bai musulunta ba abbas ibn abdulmuttalib babban annabi shi ma a lokacin badar ɗin bai musulunta ba manzo Allah dai shiru bai ba da ansa ba bai ce komai ba sai shiga gida ya dan shiga haka ya dan zagaya sai mutane suka ce to ana irin dan shawarar bayan fage din nan to muna jin dai watakila shawarar abubakar za a dauka wasu kuma suka ce kai ai sai dai ya dauki shawarar umar wasu kuma suka ce kai ra'ayin abdullahi bin rawaha din nan shi yafi maganin waɗannan azzaluman sai manzon Allah ya fito sai ya ce Allah maɗaukakin sarki yana sauƙaƙa zukatan bayi in ji annabi inna Allah tabaraka wa ta'ala la yulayyinu quluba rijalin hatta takuna alyana min labin Allah yana tausasa zukatan bayi daɗin zukatan masu tauri ne su zama masu taushi sama da tubali wa yushaddidu ko kuma in mun ce laban ya zama nono kenan wa yushaddidu quluba rijalin Allah kuma yakan tsananta zukatan wasu kaga suna da tsauran ra'ayi hatta takuna ashadda min hijara wallahi sai kaga zakatansu ya fi dutse tsanani sai annabi ya zo duk yayi fashin baki akan abin da suka faɗa sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wa inna misluka ya ababakar kai yanzu Ibra- sayyidina abubakar misalinka mislu ibrahim ka dace da annabi ibrahim saboda taushin zuciyarka sayyidina abubakar irin mutanen ne masu sanyi sanyi ba su da faɗa ba su da zafi yace irin ibrahim ne kai da yake cewa wa ubangiji faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim ya Allah duk wanda ya bi ni yana tare da ni wanda kuma ya saba mun to Allah kai mai gafara ne mai jin kai in kaga dama ka yafe masa kun ga anan bai ce ai masa azaba ba saboda taushin sai na Ibrahim to wannan kenan kuma duk sai na abubakar ya dace da misalin annabi isa da yake ba da labari a kiyama abinda zai faru zai ce in tu'azzibhum fa innahum ibaduka yayin da Allah zai ce da annabi isa a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تؤذبهم فإنهم عبادك يا الله إذا كي موسى عذابا باينكني وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إنكم ما كي موسى رنغمي كي داون ميرين جايني ميهيكي ما كان إياوا كائسا sai annabi ya sake cewa ya kai umar kai ko misalin ka kamar annabi nuhu ne kai yanzu umar da kace duk a baka dama kamar make suka sare wuyayukan su kai kama da ɗabi'ar annabi nuhu shi kuma annabi nuhu cewa yayi akan mutanen sa rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara sai addu'a wa kansa da shi da iyayensa rabbi firli ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا yace Umar ka dace da sayyidina Nuhu alaihi salatu wassalam kuma ka dace da sayyidina Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa ma yayi irin wannan roƙo irin wannan wadda kai akan waɗannan kafirai da aka ciyo ribar su a Badr da yake cewa rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim ولا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم to kai ma dai misalin ka dai ya dace da na irin na annabi Musa to to ya za a yi wani hukunci za a yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa antumul yawma alatan yau ku ku waɗannan ribatattun yaƙi to yau kun zama talakawa kuma kun zama waɗanda kuke hannunmu a riƙe ba wanda zai fita daga nan sai ya je ya kawo kuɗi da zai fanshi kansa ko ko yanzu mu sare wuyansa yanzu wannan hukuncin wa aka ɗauka abubakar abubakar tunda ya shi in an ba da kuɗi shi kenan shi umar bai yadda a ba da kuɗin ba abdullahi dan mas'ud yake cewa lokacin da annabi ya wannan magana kai abdullahi dan mas'ud sai kai wuf sai kace ya manzon Allah banda suhail ibn bayda a cikin mutanen nan da za a kama ribatattun yaki ko ai musu kaza ko banda suhail ibn bayda dan ni na ji shi yana furta kalmar musulunci bayan an ribato shi din yana furta ya musulunta kenan annabi yana faɗin wannan hukunci shi kuma kawai umar a shi kuma kawai abdullahi dan mas'ud sai ya ce banda wannan banda wane kawai sai manzon Allah ya shiru bai ce komai ba irin kaman kana yin magana wani ya tsoma ma baki ya je maka wata togociyar da ba kai kai ba kai Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ni ban taba gani ya fama ra'aytuni fi yawmin akhwafu min an taqa alayya hijaratu min as-sama'i min dhalika al-yawm yace ni ban taba ganin wato ranar da na shiga cikin damuwa na ce ma ni yau dama ruwan duwar watsu aka mun ma dama ya fi mun alheri akan wannan abin da na gaya wa annabi da na sani da ban gaya masa wannan magana ba ina cikin damuwa saboda annabi kullum sai ya dauke wuta ya kif irin kamar mutum ya yi maka wani abin da baka ji daɗi ba sai ka zuba masa ido kai shiru manya rai ya ɓaci kenan ya ce ina nan a cikin wannan yanayi sai da na ji annabi ya ce to illa suhail ibn bayda banda suhail ibn bayda haka imam tirmidhi ya fada wannan hadisin a cikin sunan dinsa ya ce kuma hadisi ne wanda yake hasan da annabi ya faɗi wannan sai umar sai ya dan ji daɗi ai sayyidina abdullahi da mas'ud sai ya dan ji daɗi ya ce to Allah ya sa mun dace kenan sayyidina umar yake cewa ana nan sai sai manzon Allah ya karkata zuwa ga ra'ayin sayyidina abubakar bai karkata zuwa ga ra'ayina ba washe gari ba sai na dawo ba na tarar da manzon Allah yana ta kuka na tarar da abubakar yana ta kuka suna zaune suna kuka tare ni kuma sai na ce da su ya rasulallahi akhbirni min ayi shay'in tabki anta wa sahibaka ba ni labari dan me yasa kake kuka da kai da abokinka abubakar fa in wajadtu buka'an bakaitu in na ga abin na kuka ne ni ma na fara kuka wa in lam ajid buka'an tabakaitu li buka'i kuma idan ban samu na ga abin ba na kuka ba ne to ni kuma in kirkiri kuka saboda kukun yi kuka ni ma dole ne kuka manzo Allah yake cewa ai ina yin kuka ne saboda abin da aka bijiro min dangane da hukuncin da na ɗauka na karɓan fidiya a ga waɗannan mutanen ga abin da Allah ya saukar ma kana linabiyin an ya kuna lahu asra bai dace ga annabi ba in ji Allah kenan bayan an yi wannan hukuncin bai kamata ba bai dace ga annabi ba ya zo ya kama ribatattun yaƙi su biya shi kuɗi su yi fidiya su fanshi kansu hatta yuthkhina fil ard farkon yaƙi kenan ai ba a wannan ai sai an fafata yubaligha fi qitalil mushrikina wa asrihim sai ka kai matuƙa wajen yakar kafirai ba ku samu ƙarfi ba yanzu har za ku sake ku saki wasu kun samu mutum saba'in a hannu manya-manya kuma yanzu ku zo ku sake su ku za komawa indan kuɗi ne wa sai su ba ku kuɗin da ya fi tunanin ku ba to bai kamata a farkon musulunci a ce annabi ya yi wannan ba shine hatta yuskhina fil ard sai ya yaki kafirai tukunna sosai a bayan ƙasa turiduna arada duniya yanzu ko ashe roman duniya kuke nema kuna neman a baku fansa to wallahu yuridu al-akhira to shi dai Allah lahira yake nema yuridu lakum sawab al-akhira bi qahrikum lil mushrik qahrikum al mushrikin so yake yi ku samu ladan lahira idan kun rinjaye mushrikai wa nasri dinillahi azza wa jalla kuma ya zama addinin Allah shine ya samu ɗaukaka da nasara wallahu azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne kuma mai hikima tabaraka wa ta'ala a wancan lokacin kowane asir kowane ribataccen yaƙi abin da yake bayarwa na fansa ukiya arba'in kowace ukiya ɗaya kuma daidai take da dirhami arba'in kenan dirhami arba'in arba'in sau arba'in kowane ɗaya ake biya wallahi dan abbas ke cewa a ranar yakin badar musulmi a lokacin kaɗan ne ba su da yawa amma daga baya musulmi sun ƙaru sun yi ƙarfi da sultanuhum Allah ya ba su kuwa suka samu mulki suka samu sarauta suka samu ƙarfi to shine Allah ya saukar da hukunci dangane da karɓe ribatattun yaƙi sai ce fa imma nan ba'du wa imma fida'an hatta تضع الحرب أوزارها فجعل الله عز وجل نبيه هو المؤمنين في أمر الأسارة بالخيار الله يباوى النبي زابي إن يقدا ما يكربي fansa in aka ribato ribatattun yaƙi in ya ga dama kuma ya kashe su in ya ga dama kuma ya mai da su bayi in kuma suka ga dama su yanta kansu ta yadda za su ba da wani abu to wannan yana nuna mana idan aka je yaƙi aka dawo malam ribatattun yaƙin aka kawo su to a wannan karan yanzu to ko dai kowa ya je kawo kuɗi kamar a ce kowa ya je ba da miliyan ɗaya idan ya ba da miliyan ɗaya nan sai ya fanshi kansa ya koma gida kuɗin sai a sa su a baitul malin musulunci a ta aikin Allah da su in kuma ba haka ba to shikenan ya zauna a matsayin bawa in kuma an ga dama duk a kashe su ba laifi a kai ba dan a nuna mana izzatul islam addinin musulunci shine yake sama al-islam ya'lu wa la yu'la alai musulunci shi ke sama ba a yin sama da shi to sai Allah ya ce mai
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم
Allah ya ce laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhastum adabun azim ai da ba dan Allah ya kaddara ba tun a cikin lahul mahfuz ya halatta muku ganima yanzu an zo yin magana ne akan ganima Abdullahi dan Abbas yace a karkashin wannan ayan da ganima ba halal bane ga musulmi ganiman nan da muka yi magana akan ta ba halal bane haramun ne akan annabawa da al'ummomi ba a ci kamar yadda aka ce dama idan aka samu ganiman wuta ce take zuwa kurin Allah ya kawo wuta sai ta cinye ganiman tas sai su koma gida ba su da komai amma yayin da aka zo yakin badar musulmi suka samu ganima suka yi ta ɗaukan ganima suka yi ƙoƙarin karɓan wannan fansa ɗin sai Allah ke cewa ku da ba don rahamar ubangiji ba da ba don Allah ya rubuta tun a cikin laukul mahfuz ba cewa an halatta muku ganima ai da kun ɗanɗana ku da ku da hukuncin mutanen da aka ɗora muku kun ci ganima yanzu kuna neman ku karɓi ma fansar waɗanda kuka kama cikin ribatattun yaƙi to da ba haka ba ne kuma da wannan abin da kuka yi lamassakum fi ma akhastum azabun azim da azaba mai girma ta same ku lanalakum wa asabakum fima akhadhtum min alfida'i wannan fansa da kuka karba kafin a baku umarni da kuka karbi wannan fansa da azaba mai radadi ta same ku to Allah ne ya taimake ku Muhammad bin Ishaq yake cewa duk a cikin mu'mine da suka je yakin nan na Badar kowa sai da ya sha'awar a bada ganima banda Umar a ba da wannan fansa ban da umar umar ya ce shi ba ruwansa da kudin waɗannan mutanen kurin cutar da annabi da suka yi cutar da musulunci da suka yi kurin a kammala da su shi yasa kurin ya ce a kashe su haka kuma an samu sa'ad ibn mu'az shi ma yana da irin wannan ra'ayi din ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to shine ma annabi yake faɗa kamar yadda imam bukhari ya ruwaito a cikin at-tayammum da almasajid da kitabul jihad da kuma muslim a cikin babul masajid ko kitabul masajid annabi yake cewa tab law nazala azabun minas sama'i wannan fansar kafiran badar da muka karba da Allah ya yi fushi ya saukar da azaba daga sama ma naja minhu ghairu umar bin al-khattab wa sa'ad bin mu'az to da ba wanda zai kubuta daga azaban nan in ba umar dan khattab ba da sa'ad ibn mu'az su ne kadai suka nuna rashin son su rashin amincewarsu to shine Allah ya ce
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم shikenan an halatta muku kuci daga abin da kuka samu na ganima halalan tayyiba ya zama halal mai tsarki amma wattaqullah ku faji tsoron Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai jin kai ne kuma mai tausayi ne mai rahama mai gafara tabaraka wa ta'ala aka ce lokacin da Allah ya saukar da wacce aya da musulmai suka ji labari sai kowa ya kame dangane da abin da ya karba suka isi amfani da shi to shine Allah ya ce fakulu min maghanimtum to ku ci wannan ya nuna cewa suna jin tsoron ubangiji kuma ba sa aikata abu sai da umarnin Allah to shine annabi ya faɗa cikin hadisi uhillat liyal ghanaim wa lam tuhilla li ahadin qabli an halatta mun ganima amma ku sani fa ganima ba wanda aka halatta ta ga wani in ba ni ba afwan wancan hadisin da na faɗa na farko na laula lau nazala azabu min samai imam tabari ne ya fitar da shi haka kuma hafiz ibn hajar ya fitar da shi cikin al-kafi shafi kafi ash-shaf da da cewa wasu malaman sun ce yana da isnadi wanda yake munqati yankakken isnadi ne yana da rauni to amma wannan wannan aya din tana nuna mana halaccin ganima ya halatta a ci ganima a yi amfani da ita wanda kuma daɗin ba halal ba ne abu huraira ya ce annabi ya ce lam tuhillal ghana'im li ahadin min qablina kafin mu ba wanda aka halatta masa duk annabawan nan gaba ɗaya ba wanda aka halatta mai ya ci ganima in ba mu al'umma annabi ba to me yasa mu aka halatta mana annabi ya ce wa zalika bi anna allaha ra'a ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا Allah ya ga rauninmu ne da miskinancinmu da talaucinmu da bukatanmu shi kenan Allah maɗaukin sarki ya ainihin wato halatta mana ya ce to ku je ku cikin da ku talakawa ne miskinai ne mabukata na'am
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤمن يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم
wannan aya ta sauka ne akan al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu baffan Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka ribato shi cikin ribatattun yaki a yakin Badar yana cikin mutane goma a lokacin kafin ya musulunta cikin manya-manyan kafirai guda goma da suka yi alwashin cewa idan an ji yakin badar duk abincin da za a ci a ciyar da kafirai su yaƙi musulmi su za su ciyar da wannan abincin saboda abbas yana da kuɗi kuma su suke ciyar da ma kafirai mayaƙa a wancan lokacin to da aka zo yakin badar ɗaukan nauyin ciyarwan shi abbas ne shi zai ciyar ka duba wani ikon allah baffan annabi ne kuma ya taho da shi aka zo za a yaƙi annabi kuma ma shi ya ba da kuɗinsa a ciyar da kafirai su yaƙi manzon Allah ya fita a wannan rana da ukiya ashirin don ya je ciyar da mutane aka je aka kama yaƙi to yaƙi ya rincaɓe bai samu ya ciyar din ba abin da zai ciyar bai samu ya ciyar ba kuɗi suna hannun shi da yaƙi ya rincaɓe aka zo shi kansa ɗin da yake ciyarwan shi mai kuɗin aka cafke shi cikin ribatattun yaƙi da 'yan kuɗinsa aljihu ka duba hali irin ɗan adam da yake ya ga annabi danginsa ne da aka kamo shi sai ya yi wa annabi magana ce kaga Muhammadu wannan kudin na waƙoƙi ashirin nan na yadda ku karɓe ta ku sake ni in koma gida ya gaya annabi yana tsammanin za a masa ta gida annabi ya ce a ina abi zai taɓa yiwa ba ku rike shi gam duk da cewa ba kwana ne manzala ce amma shay'in kharajta tasta'inu bihi alaina fala atruku lak yace duk abin da ka fito da shi na kuɗi kana neman taimako a kanmu ka cutar da mu ka sa a kashe mu ka ciyar da mutane su kashe mu to kuɗin nan ya zama namu ba za mu baka ba ya zama cikin ribar yaƙi kuma bayan wannan ma za ka fanshi kanka sannan za ka fanshi 'ya'yan ɗan uwanka aƙilu 'yan gidan abu talib da naufal ibn al-harith tunda kai mai kuɗi ne ai saukin da zamu muku alfarmar da zamu muku shine ku je ku fanshi kanku Abbas ya ce ya kai Muhammadu ka kyale ni lokacin ba cewa Rasulullahi Muhammadu yake cewa ya ce ka rabu da ni ka kyale ni a matsayina na babbanka ina ta bara a gurin Qurayshawa ina da hali ina ta roƙo ina ta neman kuɗi don in fanshi kaina to daman annabi ya san abin da Abbas din yayi lokacin da za a tafi yakin Badar sai ya je ya ɓoye kuɗin sa ya kai ajiya wani wuri kuma Allah ya sanar da annabi ta hanyoyin da suka dace shine annabi ya tafka masa wannan maganar ya je yake cewa to fa aina dhahab alladhi dafa'tahu ila ummi al-fadl waqta khurujika min makkah ina kuɗi zinari dinari ai kai mai kuɗi ne kuɗin da ka je ka kai wa ummul fadli ka ce ta je ta ɓoye maka lokacin da zaka fito daga makka har ka ce mata kai baka san abin da zai same ka ba idan wani abu ya same ka ka ce ka bata kuɗin da kuma ka ba wa abdullahi da ubaidullahi da alfadl da kuma kusam ‘ya'yanka ka ce gashi nan ummul fadl da ita da kai da su da ‘ya'yanka idan an kashe kama a yakin badar nan bayan wannan ukiya ashirin da kaɗi ba za ka je ka ciyar a yaƙe mu to sauran kuɗin a rike to ina wannan kuɗin ai yanzu ba a kashe ka ba sai abbas ya ce a wa ya gaya maka manzo Allah ya ce akhbarani bihi rabbi azza wa jalla ubangiji na ne ya gaya mu Allahn da ba ku yi imani da shi ba shi ya sanar da ni kawai sai Abbas ya ce ashhadu annaka sadiq na yadda in dai haka ne to kai gaskiya ne wa Allah ilaha illallah kuma lalle babu an bauta cancanta sai Allah wa annaka abduhu wa rasulu kuma na yadda kai bawan Allah ne manzon Allah ne kawai yayi imani mana kaga shi kuma abin da yasa yi imanin kenan ga wannan kalmar abin da aka bayi labari akan kudinsa da takobi bai sa ya yi imani ba kuma ba wanda ya ga manzan Allah in ba Allah ba to shine Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi qul liman fi aydikum min al asra ga yawa waɗanda suke hannunku cikin ribatattun yaƙi alladhina akhadhtum minhum al fida wanda kuka karbi fansa a tattare da su in ya alamin Allah fi qulubihim fi qulubikum khairan in Allah ya san alheri imani kenan a cikin zakatanku yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum zai ba ku alkhairi sama da abin da aka karba daga gare ku na fansa bayan wannan wa yakfir lakum bayan an karbi kudin fansan ma kuma in dai Allah ya san zukatan ku akwai imani kuna neman gaskiya sai Allah ya fahimtar da ku gane addini kuma daga baya ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim dan Allah mai gafara ne ko mai jin kai al abbas baffan annabi ne ina cewa baffan annabi ne fa shi fa wannan dan uwan baban manzo Allah ne abdullahi kamar yadda da ka san zai iya yiwa wane babbanka ne amma kan ku daya haka ne babbanka ne amma kan ku daya watakila can layin su baban naku yana da kanne kanana to gidan su shi abdul abdul muttalib yana da yaya da yawa a cikin su akwai abbas su hamza ai duk lokaci ɗaya suke da annabi sallallahu alaihi wasallam abbas suke cewa bayan na musulunta Allah ya canja min abin da na dan rasa din aka dan karbe min a badar sai da aka bani bayi bayi mutum ashirin kuma a cikin bayin nawa ma suka zama manya-manyan 'yan kasuwa suna juya kuɗi masu kauri wanda ya fi kowa talauci ma ya fi kowa karancin kuɗi cikinsu wanda yake juya dirhami dubu ashirin ne shi ne talaka a cikin bayin ma kuma gashi ma aka bani rijiyar zamzam daga baya annabi ya ce ga rijiyar zamzam maza an baka ka rinka kula da ita daga kai da zuriyarka gaba daya yace wa ma uhibbu anna li biha jami'a amwali ahli makka yace wallahi wannan rijiyar zamzam din na fi son ta sama da dukiyar mutanen makka gaba daya da a ce za a bani dukiyar jama'ar makka to gwanda a bani rijiyar zamzam din nan tafi yace wa ana antaziru al-maghfira min rabbi azza wa jalla kuma ni dinnan yanzu haka ina tsammanin wato gafara daga ubangiji na mai girma daukaka wannan imam tabari ya fadda wannan kissa a cikin tafsirinsa da imam al-hakim a cikin al-mustadrak daga nana aisha imam al-hakim yace wannan kissa sahihiya ne a bisa sharadin imam muslim da da da bukhari da muslim ba su ruwaito ba wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne akan ku kenan wannan aya din ta sauka ne akan Abbas bafan Annabi sallallahu alaihi wasallam na'am
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم shikenan bayan wannan abin da aka yi wa in yuridu khiyanatak idan har sun yi nufin yaudarar ka ne ma'ana su waɗannan ribatattun yaƙi sun so su yaudare ka kai Muhammadu faqad khana Allah min qablu to ai ba mamaki tunda daman sun yaudare Allah kafiri a yakin sa yaudara sun yaudare ubangiji ma fa amkana minhum Allah amma Allah ya fi karfin su tunda a badar sun yaudara ai wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma Allah mai hikima ne in kafaru bika idan suka kafirce da kai fagar kafaru billahi min qablu fa amkana minhum almu'minuna bi badr ai sun kafirce wa Allah Allah ya dora mu'mini akan su ranar yakin badar hatta qataluhum wa asaruhum mu'minan suka yaƙe su suka ribace su wannan jan kunne ne ga su kafirai in suka sake dawowa suka yi yaudarar tasu da suka saba suka yi kwance kwance suka dawo suka kama yakar mu'minai kuma to sai Allah ya ce me
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka yi hijira kuma suka yi jihadi imani hijira jihadi da dukiyarsu da rayukansu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim kuma suka yi wannan fi sabilillah saboda Allah wallazina awau waɗanda suka ba da masauki wurin zama wa nasaru suka taimaki manzan Allah suka taimaki almuhajirun suka ba su masauki askanuhum manazilahum wa nasaruhum ala a'da'ihim suka taimake su akan abokanan gaba waɗannan ana nufin al'amsar kenan sun ba da masauki i lokacin da mutanen makka suka yi hijira za su taho madina da suka dawo madina suka zauna ba mutanen madina suka ba su masauki ba to ai su ne wallazina awau wa nasaru din suka ba wa ƴan uwansu masauki ashe yana da kyau musulmi ya ba wa dan uwansa masauki ya ba wa dan uwansa matsuguni wannan ana samun ɗaukaka da lada Allah ce ula'ika ba'dhum awliya'u ba'd to waɗannan ai sashen su majibintin sashi ne a nan gurin a farkon musulunci sai aka nuna wanda suka yi wannan abun sun fi karfin dangantaka sama ma da dangantaka ta jini kuma wannan sun nuna ƙauna fil'auni wa nusra suka taimake yan uwansu suka agaza musu abdullahi dan abbas shi akan ra'ayinsa dangane da wannan ayar ya ce waɗannan za su iya gadon juna ya ce wannan ya kasance ne fil miras dan kana nasu ya tawarasuna bil hijra ta dalilin hijira wani ya hijira wani ya hijira ana iya cin gadon juna da da hijira ake gado in ji abdullahi dan abbas kana al muhajiruna wal ansar yatawarasun da mutanen makka da na madina saboda tsabar kauna su ne suke gadon juna ma duna zawil arhami banda ma dangi na jini ma'ana da din danginka na jini ma ba shi zai gaje ka ba wanda yi hijira daga makka zuwa madina suka hadu da yan makka da yan madina su ne suke cin gado wanda ya yi imani amma bai yi hijira ba to ba zai ci gadon dan uwansa da ya yi imani ya yi hijira zuwa madina ba ba zai taɓa yiwa ba haka abin ya ta kasancewa har sai lokacin da aka zo fatu makka a daga nan ne kuma aka yanke hijira annabi ce la hijira ta ba'da al-fath babu hijira bayan an yi fatu makka shikenan suka dawo suna yin gado wa tawara su bil arhami haythu ma kanu sai aka dawo ana cin gado ta hanyar dangantaka na jini duk inda mutum ya kasance inda dan uwansa dangi ne na jini to ana cin gado to sai ya zama wannan ya zama mansukh kenan shine can inda Allah zai ya faɗa a ayar gaba da mu karanta wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah dangi na jini su suka fi cancanta su ci gadon juna kamar yadda ya zo a littafin Allah sama da dangantaka na wani ya yi hijira daga maka zuwa madina ko na makamancin wannan Allah ce walladina amanu wa lam yuhajiru waɗanda suka yi imani ba su hijira ba malakum min walayatin min shay babu wani magana cin gado da za su yi bara shine yadda muka yi magana in dai sun yi imani ba su hijira ba to ba za su ci gadon wanda ya yi imani ya yi hijira ba shine malakum min walayatin min shay na ta yuhajiru har sai sun yi hijira a riwayar a kira'ar hamza Allah masara ma malakum min wilayatihim a maimakon malakum min walayatihim bi kasril wawi balbaqun sauran makaranta sun karanta bil fati kuma dukkan ma'ana guda ɗaya ne da wilaya da walaya duk ɗaya ne kamar ka ce dalala da dilala wilaya a larabci akan ce wilaya akan ce walaya kamar yadda ana cewa dilala ana cewa kuma dalala duk ana faɗa wa in istansarukum fi din idan suka nemi taimakon ku fa alaikum an-nasr wadannan wanda ba su yi hijira din ba ku mu'mini suka nemi taimakon ku fa alaikum an-nasr to ku taimaka musu kaga wannan yana nuna wato kin yin hijirar illa ce kenan wanda suka zauna suka makale suka kisi hijira su bi annabi madina ba su da uzuri kuma hatta kai ga ana cewa to ba za su shiga do ba kuma ta kai ga ana cewa in to in sun nemi taimakon ku ku sauran musulmi ku iya taimaka musu illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai kuma in sun nemi taimakon ku ne akan mutanen da ke ku din tsakanin ku da su akwai alkawari na rashin fada alkawarin zaman lafiya to nan kan ko da yan uwanku ne musulmin ne ba za ku taimake su ba saboda musulmi ana so ya rike alkawari kada ya saba alkawari wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa dalla dalla Allah madaukin sarki a cikin alkur'ani wurare da dama ya yabi waɗanda suka yi hijira cikin wato ya yabi al-muhajiruna wal ansar a ayoyi da dama dan a nuna maka muhimmancin hijira nan saboda sun zauna a maka sun sha wahala an wahal da manzon Allah an cutar da shi sun zage shi sun zuba masa najasa a kansa an yi wane ne an yi duk an yi da haka sai Allah ya umarce su ya ce ku tashi ku bar garin makka ashe zai iya yiwa garin ku da aka haife ka kake da asali in tsanani yayi yawa ka tattara ka bar garin ka koma wani guri ka je ka kafa daula ta musulunci kamar yadda Allah ya umarci manzon Allah yayi kuma Allah ya yabe su waɗanda suka yi hijiran والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأنا آية ديتي أتكين القرآن قبل سورة التوبة آية دليل دي جنات تجري تحتها الأنهار ديك سورة آية من تحتها ني أما إتسي أكتي تحتها الأنهار وهي ديتي تيلو كنا تو كاغا wannan yabo ne an yafe musu mutanen farko da suka yi imani suka bi Allah suka bi manzon Allah suka yi hijira almuhajiruna wal ansar da wanda ma suka bi su kyautatawa Allah ya yarda da su sun yarda da shi kuma Allah ya tanada musu su yan aljanna ne kaga yabo ne ga almuhajiruna wal ansar kuma waɗannan ayoyin kuma bulali ne ga yan shi'a da suke la'antar sahabbai suke zagin sahabbai masu tsine wa sahabbai albarka kullum aikin kenan yanzu da azumin nan ana nan ana ta ana ta ana ana ana ta zagin sahabbai ana ta cin mutuncin su laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra Allah ya yafe musu annabi ya yafe masa Allah ya yafe wa annabi Allah ya yafe wa al-muhajirin wal ansar duka da wanda suka bi su lokacin kunci ga ayat da kuma Allah ce lil fuqara للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة دي يبوني قرير سورة الحشر كان akwai wata ayar kuma a cikin suratul hashir din da Allah ce wala yajidu wannan a cikin wannan ayar cikin suratul hashir abin da yafi komai wato zai kayatar da kai ya burge ka sifar sahabbai wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba su da nuna kwaɗayin abin da Allah ya ba su mutum yana son abu amma wallahi in dan uwansa yana so sai hakure ba shi malam yaƙi za a je ishirwa tana damu su ishirwa ta mutuwa sai a ɗauko ruwa a bawa ne a ce gashi amma wallahi sai ce shi bai zai sha ba sai an bawa dan uwansa suna kwance fa a sheme an jera su wajen mutum arba'in ishirwa makogoro ya bushe numfashi yana daukewa za a buƙaci ruwa idan aka ɗauko aka fara da mutumin farko saboda tsabar kishin ya taimaki dan uwansa sai ce kada ku bani ku bawa ne ya fara sha ya fara rayuwa in ina nisan kwana zan sha shi ma in an bashi sai ce sai an bawa ne shi ma aka abin ƙwariyar za ta je sai ta sake dawowa saboda tsabar imani dan Allah haka muke ko ruwan sama ne zo in kana da lema kai ɗaya kake danna kayar ka ka ruga da gudu ba ruwanka ba za ka taimaki dan uwanka ba to kaga wannan ai ya nuna cewa Allah kiyaye mu wannan ɗabi'a ba kyau ba sa hasada a cikin abin da Allah ya ba su to idan kun lura da waɗannan ayoyin in kun nutsu yana nuna cewa almuhajirun sun fi al'ansar almuhajirun wanda suka yi hijira daga makka suka tafi madina to su ne suke da falala sama da yan ansar kuma na bi ijma'il ulama malamai duk sun yi ijma'i sun yadda la yakhtalifuna fi dhalik babu sabani kamar yadda yazo a cikin tafsirin ibnu kasir to ita wannan aya din um, والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء akwai maganganun malamai ba wannan wadda na faɗa ɗin ba wasu riwayoyin da suka yi bayani saɓani yadda na yi na yi bayani kamar yadda ya zo a cikin tafsirin ibnu ibnu ibnu kasir Allah masa rahama to sai Allah ya ce mai kuma
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم Allah madaukin sarki yake ba da labari cewa ya kamata mutane su san da wannan kuma su riƙe wannan aya su fahimci ta fahimta na haƙiƙa wallazina kafaru su da suke kafirai ba'dhum awliya'u ba'd suna son juna suna ƙaunar juna duk inda kafiri yake zaka ga yana son dan uwansa kafiri fil'auni wan nusra suna sha'awar su taimaki junansu su agaja wa junansu Abdullahi dan Abbas a ra'ayinsa yace a wajen hatta a wajen gado يرث المشركون بعضهم من بعض amma wannan ra'ayin shi ne Allah masa rahama saƙon da shi ne kafirai suna ƙaunar junansu su ya su illa taf'aluhu in ku ba ku aikata ba ku musulmi ta kun fitnatun fil arzi sa a samu fitina a bayan ƙasa wa fasadun za a samu fitina a bayan ƙasa barna wa fasadun kabir da kuma barna mai tarin yawa tunda abin da ya kamata ku yi kenan yayin da musulmi ya zo ya nuna ƙaunar kafiri ya kyamaci ɗan uwansa musulmi to fitina ta samu fasadi kuma ya auku alfitnatu fil ardi shine quwwatul kufri fitina din da aka faɗa a bayan ƙasa shine kafirci zai ƙarfi ta yaya shi kafiri yana ƙaunar ɗan uwansa kafiri kaji wannan to kuma ya samu wasu cikin muminai kuma da sh- suna son sa shi ɗin kafirin to su kuma muminai su kuma sun kyamaci junansu kowa yana faɗa da ɗan uwansa waccar ƙungiyar ba ta ga maciji da ‘yar uwarta wannan yana tsine wannan wannan yana la'antan wannan wannan yana faɗa da wannan wannan yana ƙin amsa sallama wannan wannan yana yaƙar wannan haka dai kuma wani abu ma babu dalili a kansa ra'ayi ne tsagwaro zan tsantsa tunda ai akwai ma akwai ma akwai ma kauli ma cikin maganganun malamai da aka ce ar ne ma ai mai sallama kafirin da yake cikakken kafirin akwai kauli min aqwalil ulama ma da wasu ma suna ganin ya iya halatta ma ai mai sallama ballantana musulmin da kuka samu bambancin fahimta dole sai an yi taka tsantsan akan wani abu ba ina goyon bayan wancan din bane amma ku nuna ƙauna wa junanku ku so junanku amma yanzu a gida ɗaya fa sai ga ana faɗa wallahi malam uba zai zo ya tara yaya biyar shida bakwai takwas tara sai ka ga a cikin yaran gidan akwai wanda ba sa ga maciji kuma sun tashi a haka daga su har ƴaƴansu har jikokinsu har tattaba kunninsu wannan familin ya datse gida biyu kenan sun rabu gida biyu uban yana nan bai mutu ba uwar tana nan bata mutu ba a anguwa akwai wanda ba sa ga maciji akwai wanda in ya ga wani ba zai iya wucewa ta layin ba sai dai canja fada iyayya gaba in ba yi wannan ba za a samu fitina a bayan ƙasa da fasadi fasadin shine dhaful islam fitina quwwatul kufr alfasadu kuma shine dhaful islam kafirci yayi karfi musulunci kuma yazo ya rauni to me riban mu ba mu da wata riba Allah ce ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum ga kunan ku kuna son su kuna kaunar su amma ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi amma kuma kun yi imani da littafin Allah gaba daya amma ba kwa son ba kwa son junan ku amma ga kafirai nan kuna son su to wannan jan kunne ne ga muminai waɗanda suka saki hanya ko ga musulmi da suka saki hanya suke faɗa da junansu yau da al'umma musulmi sun haɗa kansu sun zauna lafiya da wallahi cin kashin da ake musu a ƙasar nan ba za a yi ba to amma me a baje ake tasabum jami'an wa qulubum shatta rabuwar da ya kamata a same ta a cikin kafirai ita ne aka same ta a cikin mu gaba daya Allah ce walladina amanu wa hajaru waɗanda suka yi imani suka yi hijira wa jahadu suka yi jihadi fi sabilillah saboda Allah والذين آووا ودن suka bada masauki da mazaune ga mutanen Makka da suka yi hijira wa nasaru suka taimaka su ne al-ansar ulaika humul mu'minuna haqqan to wannan su ne masu imani na gaskiya la miryata wala raiba fi imanihim babu shakka babu wani hukunto a cikin imaninsu lalle sun haka ga imaninsu da hijira da jihadi da ba da dukiya da taimakon addini kuma lahum magfiratun wa rizqun karim suna da gafara da kuma arziki mai yawa arziki mai karamci arziki mai girma ku kula da ayoyin a can an yi magana akan waɗanda suka yi hijira ko aya farko akwai inda Allah maɗaukin sarki ya ce innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu farkon ayar innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wannan kuma Allah ya ce wal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu me hikimar maimaita ayar me hikimar an maimaita almuhajiruna a can an maimaita waɗannan ma a can me hikima to almuhajirun din gaskiya ɗabaka ɗabaka ne mataki mataki ne an gane almuhajirun din mataki mataki ne akwai a ahlul hijratul ula waɗanda suka yi hijira ta farko su ne wanda suka yi hijira kafin a je hudaybiya wasu kuma sun hijira ta biyu su ne waɗanda suka hijira bayan sulhul hudaybiya kafin a yi fatu makka kenan to a cikin su su ɗin ma wasu suna da hijira guda biyu hijirar habasha da hijirar zuwa madina to abinda ake nufi da aya ta farko waccar innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim ta farkon to ana nufin waɗanda suka yi hijira ta farko kenan wannan kuma ta biyu wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ana nufin ashabul hijratu thaniya kenan wanda suka hijira ta biyu to sai aya karshe a cikin wannan sura suratul anfal sai Allah ya ce me والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم Allah ya ce walladina amanu min ba'du wa hajaru waɗanda suka yi imani daga baya kuma suka yi hijira wa jahadu ma'akum suka yi jihadi tare da ku fa ulaika minkum to ai waɗannan suna tare da ku antum minhum wa hum minkum kenan ku kuna cikin su su ma suna cikin ku wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah amma dai ma'abuta dangantaka na jini su suka fi cancantar su ci gado kamar yadda ya zo a cikin littafin Allah littafin Allah anan ana nufin hukuncin Allah kenan fi kitabillah ai fi hukumillah wasu suka ce ana nufin fil qur'an kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah mai ilimi ne masani akan dukkan komai da komai to wannan shine karshen abin da ya zo a cikin suratul anfal abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe a cikinta Allah ya yafe mana gobe insha Allah ta'ala za mu tashi a cikin suratu at-tauba kafin mu fara amsa tambayoyi muna maraba da da yan uwa malamai cikin malamai masu da'awa wannan gari da suka kawo mana ziyara wannan majalisi na karatu kusan kullum ana samun bakin malamai da suke kawo ziyara Allah saka musu alkhairu na farkon su akwai dan uwa malam baffa kawo wanda shine shugaban na wannan shiya din na masallatai da kuma majalisai na ilimi na wannan shiya wannan bangare da muke ciki ya kawo mana ziyara akwai kuma malam baffayo dakkici shi ma gashi nan ya kawo mana ziyara sannan akwai dan uwa malam suleiman umar shagamu wanda shi daman kusan yana yawan kawo ziyara din dukan sun zo don haskaka wurin da kuma farantawa muna fatan allah saka musu alkhairi afon kafin abin zan ba wa shi malam baffa baffa kawo ya wakilce su sai ya dan ce wani abu ko da minti ɗaya ko biyu kafin mu amsa tambayoyi Allah ya saka masa da alkhairi malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu mun gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya kaddari rayuwarmu ya nuna mana wannan lokaci mai albarka da muka haɗu a wannan ƙofar gida mai albarka don sauraron wannan tafsiri na alkur'ani mai girman daraja daga bakin wannan mashahurin malami a sheik abdallah usman zan iya cewa jauro tukurma ta ko kuma in ce komo wanda yake mazauni a hali yanzu a kano allah ya saka masa da alheri ni dai ɗa yake a gare ni domin da ni da jatumarsa mahaifinmu ɗaya ne sannan ni na san abdallah tun 1979 lokacin ci bai san ma inda yake ba kuma bayan wannan dan uwantaka da Allah ya haɗa ni da shi a na girma ne a gaban jatumarsa ita ta tarbiyyantar da ni tunda ni na ni ban san ma jatumata ba shekara na uku jatumata Allah ya mata rasuwa ya ka dauke ni aka dankawa ita ya ta jatumar shi Abdallah a nan na samu tarbiyya a gabanta zan ce kenan a gabana aka haifi abdalla shi bai sani ba ma san da ya girma ya san haka to wannan tarbiyya da jatumarsa ta masa allah ya fai mata allah ya sa mata a mizanin lada alhamdulillahi ina cike da farin ciki ni dai kam a in ba wa'anda suka haife ni ba a danginmu ba ni da masoyi wanda nake so irin abdallah Allah ya ƙara wa abdallah albarka Allah ya ɗayyabi zurriyar abdallah to ya jama'atul muslimin a mu ɗauki wannan dama da Allah ya ba mu wannan karantarwa da wannan ɗa salihin mutum yake mana a wannan gari nasu kar mu ɗauke shi baƙo ne ba baƙo ba ne ɗan gari ne kuma tsananin imani ne yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sallam yake bayanin cewa hubbul waɗani min al'imani mutum ya so inda aka haife shi yana daga imani ne tsantsan imani ne ga inda yake rayuwa ga inda yake zaune a kano amma kowane shekara ramadan to sai ya zo inda aka haife shi nan yake so ya shiryar da 'yan uwansa to wannan tsantsan imani ne Allah ya ƙara masa imani da mu gaba ɗaya mu ɗauki wannan dama mu yi amfani da wa'azin da yake mana ya zamanto mana guzuri ne na zuwa lahira musamman mu matasa kar mu ɗauki wannan duniyan wani abu tunda mutuwa tana gabanmu to da a ɗabi'ance ana cewa manya waɗanda suka yi shekaru su ne ake tsammantawa mutuwa su ne ake ganin mutuwa tana kusa da su to abun fa ya zo ya canja yanzu mafiya yawa fitintinun da suke faruwa a ƙasarmu ko kuma wasu ƙasashe mafiya yawa waɗanda suke mutuwa ɗin matasa ne to kar mu rudu da wannan rayuwa kun sani dai waɗanda ma musuluncin nan bai zo ya same su ba sun san mutuwa daga cikinsu wani yana shewa wa man haba asbabal manaya yanilnahu ko wa man wa man haba asbabal maniyati yalqaha ولو رام أسباب السماء بسلم كو ولو يرقى أسباب السماء بسلم akwai ruwayoyi daban-daban wanda ya faɗi wannan maganan ba musulmi ba ne ya yi zamaninsa tun kafin musulunci ya zo ya san mutuwa gaci kuma shi ba musulmi ba ne to yaya musulmi zai ɗauki duniya wani abu ya san zai mutu wasu suna cewa ajibtu biman aikana bil mauti kaifa yalhaku ni ina mamaki ga wanda ya imani da cewa zai mutu ya zai kama dariya ya yi ta dariya ga mutuwa a gabansa kuma wancan magana wanda wani wanda ba musulmi ya faɗa ba yake tunatar da duniya gaba ɗaya maganarsa Allah ya goyi bayan maganarsa a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki na cewa aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada yace inda duk kuka kasance a duniyan nan to ku sani mutuwa za ta riske ku ko da kuna akan benaye masu tsawon gaske to mun kan mun ga haka shekara ta dubu biyu da shida ne me ya faru a america kasuwar duniya an je an ruguza ta wani yana akan bene sama da ɗari da wani abu mutuwar ba ta je ta same shi shan ba ta je ta same shi to inda duk muke ba ma sama ba ko a cikin ƙasa kake rayuwa ka sani za ka mutu to tun da ka san za ka mutu to an gaya maka in ka mutu ga abin da za ka je ka tarar in ma kairan au sharran ko ma alheri ko sharri to an karantar da mu musamman wannan sura ɗin da malam ya ya kwana yanzu farkonta ta tunatar da mu ta gaya mana waye mumini innamal muminuna innamal muminuna allazina iza zukira Allah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata haka ne ko alaramma wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa rizqun wa maghfiratun wa rizqun karimun to wayannan ayoyi a farkon wannan suran malam ya fassara mana su sifofi na mu'minai sune wanda in an karanta musu ayoyin alkur'ani aka fassara to sai ya ƙara musu tsoron Allah kuma sai su dogara ga Allah su ne kuma suke taimakawa addini dare da rana to wayannan su ne mominai na gaskiya don haka mu yi amfani da wannan tafsiri da malam yake karantar da mu a wannan gida mai albarka a wannan reshe mai albarka ya ƙara mana imani mu ga canji a cikin ayyukanmu da fatan Allah ya taimake mu alherin da yake cikin wannan wata mai albarka Allah ya sada mu da shi muna addu'a ga kwamitin wannan tafsirin Allah ya saka musu da alheri a taya mu da addu'a wannan bawan Allah ɗalibi ne har yanzu yanzu haka yana sudan yanzu haka a sudan yake karatu zai yi doctorate insha Allah a taya mu da addu'a ku matasa a tafi makaranta in baka je makaranta ba ba za ka samu ilmin da za ka ciryar da wani ba ba abin da Allah yake so mutum ga rayuwarsa ya zamanto ya yi ilimi yana shiryar da yan uwansa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gayawa a sayyidina Ali ibn Abi Talib yace li ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am yace ka samu mutum ɗaya ya shiryu a dalilinka ya fi maka gara na jajayen raƙuma mutum ɗaya yaya wanda ya tara kamar yadda muka taru dubban mutane a nan kowa ya fahimci matsala ya je ya yi aiki da ita kaga ladan da wanda ya yi wannan da'awar ya samu Allah ne kadai ya sani don haka mu nemi ilimi Allah ya ba mu ilimi mai albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana daga cikin addu'o'insa yana cewa Allahumma arzukni ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa riskan tayyiban assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barkatu godiya ta musamman um, na bakin yan uwa gaba daya muna godiya da fatan alkhairi dangane da wakilci da shi wannan dattijo kuma malami ya gabatar mana Allah ya saka masa alkhairi da fadakar wanda ya Allah ya ba mu iko amfanuwa ba za mu ansa tambayoyi ba sai dai a sanarwa kawai saboda kurewar lokaci a bismillah
kafin a sanar da sanarwa din insha Allah kamar yadda aka gani malam da ya zo bayani yanzu kuma shine shugaban majalisar malamai na wannan reshe da ake yin tafsiri a yanzu haka Na'am, sanarwa na farko makarantar Aksat tana sanar da cewa ta soma sai da fom. Sannan kuma ana samun fom ɗin ne a wajen Malam Usman Murshid. Sannan kuma darussa da ake a wannan makarantar وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم أعزنا ولا تذلنا وأكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين